ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ذو مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan uku a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyeti wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri kuma mun kwana a nambar aya ta ainihin wato biyar yau za mu tashi a nambar aya ta shida alarma mai Allah ya ce malaman musulunci sun kasafta dukiyar da take shigowa musulunci kudin shiga da ke higewa musulunci wato hannun jarin musulunci ko kuma rabano na musulunci kashe uku kashi na farko shine ganima wanda ita ganima ana samunta ne idan aka gwabza da kafirai kuma Allah ya sa aka yi nasara a kansu to sai a ɗebe dukkanin dukiyarsu a matsayin ganima aka yi faɗa tsakanin musulmai da kafirai aka yi yaƙi wanda yaƙin ya cika dukkanin sharuɗa na yaƙi ba harigido da hayaniya da bankaura ba ina fata an fahimta ko kawai zanga-zanga ta tashi a gari da ruɗu kawai ku tafasa shagunan mutane kuna ɗiba kuna cewa ganima ba za ku nemo ayar da ta ce muku wannan ganima ne ina fata an fahimci maganar da kyau yawa yaƙi wanda ya cika dukkanin sharuɗa da dukkanin dokoki na yaƙi aka gwabza aka yi nasara akan kafirai to abin da duk aka samu nasu na dukiya za a ɗiba ne a matsayin menene a matsayin ganima dukiya ta biyu ita ce dukiyar jizya ita kuma jizya ana samun ta ne ta hanyar musulunci ya zama zai zauna da ma'ana musulmai su zama za su zauna ko gwamnatin musulmai ta zama za ta zauna da kafirai a ƙarƙashinta ma'ana kafirai za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci su ba za su yi addini ba ko ba a tilasta su dole sai sun yi ba dama a ƙa'ida ba a tilasta mutum sai ya yi addini to amma sun yadda za su sha ruwan gwamnatin musulunci za su hau titin gwamnatin musulunci za su hau ko za su ainihin wato sha wutan nefar gwamnatin musulunci ko wani abu makamancin haka to za a dinga karɓar jizya a hannunsu ko duk wata-wata ko duk sati-sati ko duk shekara-shekara na fata an fahimta dukiya ta uku da take shigowa musulunci ita ce dukiyar fai'i abinda ake cewa fai'i shine a samu wato shata fage da ɗiban daga tsakanin musulmai da kafirai to sai kafiran su tsorata su firgita su razana su gagara bugawa da gwabzawa da musulmai na fata an gane sai su gudu ko wani abu makamancin haka to duk abin da aka ɗebo na dukiyarsu to ya zama fai'i na fata an gane to shi fai'i ya kasu kashe biyu akwai wanda kaɗai annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ake bawa shi kaɗai shi yake da iko shi yake da tasarrufi a kai sai abin da ya ga dama zai yi da dukiyar ko dai shi ya yi amfani da ita ko ya yi amfani da ita a cikin gidan shi ko kuma ya ɗauka ya kyautarwa da sahabbai da sauran bayan Allah mabukata wanda mafi yawanci ma abin da annabi yake ko da an bashi dukiyar ainihin wato fai na fata an gane sai kuma kashi na biyu a cikin dukiyar fai'i shine wanda za a raba tsakanin Allah da manzan Allah da miskinai da fakirai da sauran mutane mabukata kamar ibnu sabil mutum matafiyi da dai shauransu wanda za mu zo mu bayani a waɗannan ayoyi da alaran ma ya jawo mana na fata an gane to shine anan sai Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi dan in ba a yi ma wannan bayanin ba to duk abin da za mu zo mu faɗa ƙarƙashin wannan ayar da wahala ka fahimce shi na fata an gane so za ka ji menene wannan dukiya ta fai'i ake nufi da ita kuma yaya ake raba ta kuma wane ne ko suwaye suke iya mallakarta to shine Allah ya ce ma wa ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah na dukiyar fai'i wanda Yahudawan banun Nadir suka gudu suka bari dama mun ce dukiyar fai ita ne wanda ba a gwabza da kafiran ba suka gudu suka bar dukiyarsu to ta zama fai'i ina fata an fahimta to sai a ɗiba ita ba ganima ba ce ita kuma ba jizya ba ce an gane magana da kyau ko to dama mun ce kuma kashi biyu ne akwai wacce annabi aka bawa shi kadai akwai kuma wacce aka bawa annabi da Allah da sauran ainihin wato mabukata an gane to shine Allah ya ce wa ma afa Allahu abinda Allah ya bawa ainihin wato ala rasulihi ya bawa manzansa na fai'i na dukiyar banun nabir na fata an fahimta minhum daga gurinsu wanda suka gudu suka bari fama aujabtum alaihi Allah ya ce shi ne dukiyar da ba ku kai farmaki ko ba ku zaburar da dawakanku alaishi a kansa ba min khailin na dokunanku na fata an gane ma'ana ba ku zaburar da ababen hawanku kuka kai hari kuka kwato wannan dukiya a hannun su kafirai ba an gane ku wala rikabin haka kuma ba ku zabarar da raƙuman ku ba shine arrikabu a wannan gurin min khailin dokuna wala rikabin ko kuma raƙuman ku wato dukiya ce wanda aka same ta ba tare da an zabarar da dokuna wajen kai hari ba ba kuma tare da an zabarar da raƙuma wajen kai hari ba ina fata an gane a'a guduwa suka yi suka bari sai kuka zo kuka ainihin wato ɗiba walakin Allah sai dai shi Allah subhanahu wata'ala yusallitu rusulahu yana ɗora manzanninsa alaman ya sha'u akan duk kafiran da Allah ya ga dama ya ba wa manzanninsa nasara a kansu to sai ya ba su don haka Allah ya ɗora annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbai akan kafiran Yahudawan banu Nadir don haka yayi nasara a kansu sun gudu ina fata an gane wallahu lalle Allah maɗaukakin sarki ala kulli shay'in akan dukkanin wani abu da ka sani kadir mai ainihin wato iko ne to a ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce kenan Allah ya nuna wannan dukiya ta fai'i da kafiran yahudawan banun nadir suka gudu suka tsallake suka bari gaba ɗayanta ta annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama wannan Allah ya bar wa manzon Allah sai abin da annabi ya ga dama zai yi da ita an gane shi yake da cikakken tasarrufi a kanta kuma an ce dukiya ce mai yawa domin su kansu irin kayan karau da kayan ado da kayan gwalagwalai da abubuwa da suka bari a cikin wannan gari wato in ka gani abin sai ya baka mamaki dukiya ce ta biliyoyin nerori billions of naira wanda inda za a zo da su a yanzu a yi kwambatin ɗinsu ba ƙaramin kuɗi ba ne to amma a lokacin suka tsallake suka gudu suka bari da makamansu da sauran kayan alatinsu da komai suka tsallake Allah ya ce gaba ɗaya na danƙa wa annabi Muhammad wannan dukiya shi ne manzan Allah ya ci gaba da rarrabawa sahabbai da mabukata aka kai gurin ajiya inda duk wani mabukaci ya zo yana da bukata a ɗauka sai a ainihin wato bashi sannan shi ma annabi yana tasarrufi da ita a karan kansa da kuma cikin gidansa sai Allah ya sake cewa ma afa Allahu ala rasulihi amma abinda Allah ya ba wa manzon Allah na fai'i ina fata an fahimta min ahlil qura daga sauran garuruwa da aka samu irin wannan fai'in a hannunsu an zo a yaƙe su amma suka razana suka tsorata an gane suka gudu ba a yaƙin ba ina fata an fahimta falillahi to kaso ɗaya daga cikin wannan dukiya ta fai'i na waye ne na Allah ne ina fata an fahimta dama mun ce kashi biyu ne mun ji yanzu kaso na farko an bawa manzan Allah ne kashi na biyu shine wanda aka ainihin wato raba hadda Allah a ciki ina fata an gane falillahi na farko Allah yana da kaso walin rasuli ko haka kuma manzan Allah ma yana da nasa kason ina fata an fahimta walidhil qurba haka nan ahlul baiti sune dhil qurba a nan gurin ahlul ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alu jafar ko da alu aqilu da alu maza ali da alu abbas waɗannan gaba ɗaya su ma suna da nasu kason a cikin wannan dukiya an gane waliyatama haka marayu su ma suna da nasu idan an samu irin wannan dukiya ta fai'i ina fata an gane wal masakin haka miskinai ma suna da nasu kaso a cikin wannan wabnus sabili haka nan wanda suka zugo gari a matsayin baki ba su da guzurin da zai isar da su irin abin da suke bukata su aiwatar a gari ko kuma su wuce inda za su je to su ma suna da nasu kaso a cikin wannan dukiya Allah ya ce na yi haka ne kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku saboda kar ya zama dukiya ta zama kadai tana zagayawa ne tsakanin mawadatanku idan aka ce su masu kuɗi suna da kuɗi sannan an samu dukiyar fai'i da gani masu ma sai an raba da su to kaga ai dukiya ta koma hannun masu kuɗi gaba ɗaya ko ta ko ina ina fata an gane Allah ya ce to na yi haka ne saboda kada dukiya ya zama kaɗai tana kaiwa da komowa tana zirga-zirga tana sintiri ne bainal agniya iminkum tsakanin mawadatan cikinku ya zama talakawa kawai sai dai su dinga ganin ana wadaƙa da nerori ana cin kayan daɗi ana hawa manyan motoci su ba su da wata hanya da dukiya za ta shigo hannunsu Allah ya ce to na ce a raba da fakirai da talakawa da makusanta da miskinai da ibnus sabili ne ko abna'us sabili saboda kar ya zama dukiyar ku kaɗai ne kuke jujjuya ta an gane magana da kyau ku don Allah ku duba yadda musulunci yake kulawa da haƙƙin wanda ba shi da shi Allah da kansa ya faɗi dalilin da ya sa ya wannan rabon ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ce wa ma'ata kumur rasulu don haka duk abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da hi fa khuduhu ku rike hi ku kama hi ku rike hi gam wa ma nahakum anhu abin da duk kuma ya hana ku fantahu ku ainihin wato hannu Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne mai tsananin kamu ne na'udu ila hadhihi al-aya marratan ukhra mu sake dawowa zuwa ga ayan nan a karo na biyu a farko dai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa ya ba wa manzan Allah dukiyar fai'i sallallahu alaihi wasallama na farko abin da ya kamata kai musulmi ka sani shine ko da annabi an ɗauki dukiya an bashi annabi ba shi yake cin dukiyar ba domin ya faɗa cikin hadisi ya ce mali walid duniya illa karakibin istazalla tahta shajarati summa raha fatarakaha yace da ni da duniya kuma ni ina ni ina duniya ni ba ni ba duniya ba ni ba sauraron duniya illa karakibin tsakanina da duniya manzan Allah ya ce ni kamar mahayi ne wanda ya ainihin wato hau wani ainihin wato abinan dokinsa ko raƙumansa ya yi tafiya na fata an gane istazalla ta hata shajarati da ya taho gajiya ta kama shi sai ya nemi wata bishiya sai ya ainihin wato sauka ya huta sun mara hasa'an nan ya huta bayan ya huta fata raka ha kuma sai ya ainihin wato batta ya tafi ya tafi kaga ai wannan bishiyar ba gurin zamansa bane aiko tunda wannan gurin dan hutu ne minti biyar minti goma minti ashirin gwargwadon abin da ya ji ya dan huta ya tashi ya yi gaba to annabi matsayin duniya kenan a gurinsa sallallahu alaihi wasallam to da Allah wanda ya dauki duniya a wannan matsayin shine zai tara dukiya ko ya tara kuɗi ko a bahi dukiyar fai'i ya kane ne ya makalkale ya daddanne ya yi bake bake a kanta kana ga zai yi haka ba zai yi haka ba don haka ma aka samu ruwayo sun nuna annabi idan irin wannan dukiyar ta taru a gurinsa yakan tara fakirai ne yakan tara talakawa yakan tara mabukata ne duk sai ya raba musu gabaki daya har ta kai matakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa abin da zai ci wallahi da hi da iyalansa a cikin gidansa ba wai ba hi da hanyar samun kuɗi bane a Allah ya bashi hanyoyi da har ma ya marta yin dutsen Uhud da dutsen kaza a mayar masa ba zinare ko azurfa in yana bukata amma annabi ya ce ba na bukata ne saboda haka yana da hanyar da zai ji daɗi ya yi walwala amma ya barta don ya gyara lahirarsa ina fata an gane to wannan shine don haka karka ji an ce an ba annabi dukiyar banu nazir ka ɗauka cewa wani annabi ne da ya zo don tara dukiya ko don tara kuɗi to ka ji abin da ainihin wato yake yi da irin waɗannan dukiyoyi da dai shauransu an gane magana da kyau ko sannan da Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle Allah yana ɗora bayinsa ko abin da manzansa ko manzanninsa akan wanda ya ga dama wato Allah kenan ya ga dama ya firgita kafirai ko da ba su gwabza da annabawa ba kamar yadda manzo Allah yake faɗa cewa da sirtu bir ru'bi ko masirata shaharin an bani nasara ta hanyar firgita arna da kafirai tsawon tafiyar wata guda ina fata an fahimci magana ina da nasara ta hanyar firgita su da razana su ko suna na suka ji hankalinsu sai ya tashi wallahi bari in gaya muku ba wai a da da annabi ke raye ba har yanzu nan idan aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hantar arna ta kada wallahi Allah ya bashi wannan izza ya ba shi wannan buwaya ya ba shi wannan karisma ya ba shi wannan girma da martaba duk wanda ba ƙaunar shi yake ba daga an ambaci sunansa sai ya razana sai ya firgita kai kuwa da ni Allah ya saka mu cikin masu ƙaunar manzon Allah idan aka ambaci sunansa sai mu ji daɗi mu ji walwala mu ji farin ciki a cikin cikinmu saboda an ambata mana masoyinmu mai ƙaunar mu wanda muke son sa muke ƙaunarsa kuma yake son mu yake ƙaunar mu ina fata an gane don haka dai wannan shine sa'an nan bayan haka abin da ya kamata mu fahimta na uku ko na hudu a cikin waɗannan ayoyi shine Allah maɗaukakin sarki yana kula da talakawa da marasa ƙarfi ka duba dukiyar fai'i sai Allah ya ce falillahi walin rasuli to har ma malamai suke tambaya to ita dukiyar Allah an wariya za a yi da ita aka ce an faɗa haka ne ta'azzuman wa takabburan dan nuna girma da nuna buwaya buwayar ubangiji amma asalin dukiyar ta Allah an ware ita ma annabi ake dankawa sallallahu alaihi wa sallama ina fata an gane shi kuma annabin an danka masa sai ya sake dawo da muminai talakawa da fakirai sai ya sake raba musu ina fata an gane kaga dai har yanzu dukiyar ta dawo hannun fakirai ta dawo hannun ainihin wato talakawa da Allah maɗaukakin sarki ya ce walidul ƙurba da ma'abota kusanci su ne ainihin wato a ahalul baiti kamar yadda muka faɗa kuma su ahalul baiti malamai sun ce ba sa ƙarewa har yanzu nan akwai ahalul baiti rasulillahi ba sa yankewa har duniya ta naɗe zurriyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za su ƙare ba jama'a sai dai kawai idan kai zurriyar manzon Allah ne to ƙa'ida shine a ganka kana bin annabi muhammadu malamai suka ce shi ne ma hikimar rufe ayar da Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ma'ana ba wai kai zuriyar annabi ba wai kai dangin manzon Allah ba a'a shin kakanka annabi Muhammadu akan hanyar sa kake akan sunnar sa kake akan tsarin sa kake akan sulukin sa kake akan addinin sa kake to lalle ka cika cikakken daya daga cikin zuriyar manzon Allah amma daga ka watsar da addininsa ka watsar da sunnarsa ka watsar da tafarkinsa to ko kana da dangantaka da shi wannan dangantakar ba za ta tsinana maka komai ba wallahi ai an samu wasu a zamanin annabin wanda suna da dangantaka da manzon Allah irin su Abu Jahal suna dangantaka da annabi da abu, abu lahabin afuwan abu lahabi suna dangantaka da manzan Allah amma haka suka tafi lahira cikin kaskantattu wulakantattu kafirai arna dangantaka su da annabi ba ta tsinana musu komai ba don ba su yi addini shi da sunna shi ban gane ko kun gane ba da haka addini ba a alfahari da ni dan wane ne ko ni dan gidan su wane ne ko ni gado ne ai babana kaza ne ba ruwan Allah da wannan ina fata an fahimci magana yasa wata rana annabi yana tare da sahabbai sai wannan da ke lokacin ba su jima da baro kafirci zuwa musulunci ba ina fata an gane sai ya zamanto akwai dan burbushi burbushin abubuwa na jahiliya ta tare da wasu wannan sai ya tashi sai ya bugi kirji sai ya alfahari ni ne dan gidan wani dikan wani babanmu da shine shugaban jahiliyar anguwarmu kaza kaza kaza annabi ya ce ni ban ga dalilin da zai sa wasu su dinga miƙewa suna alfahari da waɗanda tuni sun zama gumaguman wutar jahannama ya kushe wannan alfaharin da suke ina fata an gane saboda ka gane cewa alfahari da ɗan wane ko wane bai tsina nama ko mai addini kawai me kai wa Allah shine abin da Allah yake dubawa an gane magana da kyau ko Salmanul Farisi shi da ya miƙe sai ce ni kan bani da abin da zan yi alfahari da shi in ba musulunci ba yace abil islama la abal lisiwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi yace babana shine musulunci yace ni din da kuke gani babana har bautar wuta yayi shine ma shugaban bautar wutar ba irin addini na kafirci da ban yi ba amma daga ƙarshe Allah ya tsamo ni daga wannan bala'i ya sako ni cikin addinin musulunci wannan addini yace dan haka ni ba zan yi alfahari da ubana ba dan ubana ba mutuwar arziki yayi ba ina fata an gane ba addinin Allah yayi ba ba wani abin arziki ba don haka ban ga abin alfahari da shi ba ba zan yi alfahari da kaza da kaza da kaza ba abil islama babana shine addinin musulunci ina fata an fahimta la abal liswahu yace ba ni da uban da yafi shi idza iftakharu bi qaisin aw tamim idan mutane suna alfahari da kabilan su ta qaisu aw tamim ko kabilar tamim ya ce to ni ba na alfahari da kabilanci da kabilanci ko yare na ko ƙungiyata ko kaza musulunci shine abin alfahari na yau mun rasa irin su salmanul farisi jama'a wanda za su dinga alfahari da addinin musulunci ba wai alfahari da gidansu ko famulinsu ko kaza ko kaza ba saboda haka wannan darussa da ake koya mana a cikin waɗannan ayoyi yana da kyau mu dinga ɗauka muna practicing ɗinsu a cikin al'amuranmu da ayyukanmu Allah ya datar da mu to shine yake cewa saboda kar ya zama dukiyar tana kaiwa da komowa tsakanin waɗanda suke mawadata a cikinku sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma atakumur rasulu abinda annabi ya zo muku da shi fa khuduhu ku rike shi wa ma nahakum anhu fantaku wannan gaba ce mai matukar muhimmanci duk abinda annabi ya zo mana da shi na addini to mu yi kokari mu rike shi a matsayin addini abinda annabi ya hana ya ce kar mu yi ko mu yi kokarin hannuwa jama'a ma nahaytukum anhu fa'atu minhu mastata'tum fajtanibuhu mastata'tum wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma nahaitukum anhu fajtanibuhu duk abin da na hana ku kuyi kokarin nisantar sa wa ma amartukum bihi abinda kuma na saka ku ku yi yace fa'atu minhu mastata'tum ku yi shi gwargwadon iyawar ku gwargwadon hali da dama da karfi da lafiyar jikinku da lokacin da Allah ya baku kar ku yi sakaci da abin da na koya muku na addini kar kuma ku yi sakaci wajen barin abin da na hana ku na aikin sabo da aikin banza da bid'o'i da abubuwan da Allah bai da su ba na fata an gane Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa idan muka ba annabi Muhammadu za mu tsira kuma ba abin da Allah ya turo annabi da in ba isarwa ba na'am wa in tuti'uhu Allah ya ce idan kun bihi ta hatadu za ku samu shirya za ku tsira duniya da lahira wallahi duk wani sheshi ko duk wani malami ko duk wani mai karantarwa bai kai mana annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam dan haka duk abin da zaka zo ka karanta mana to mu ji qala Allah qala rasulullah wannan shine kawai ko ka lura duk abin da muka zo muke faɗa anan da wahala ku ji mun ce malam wane ya ce sai fa in malam wanan maganarsa ta yi daidai da ta Allah ko ta yi daidai da tawa ta manzan Allah na fata an fahimci magana shi yasa Allah ya kira al'ummar duniya mumine gaba daya yace ya ayyuhallazina amanu atiullaha ya ayyuhallazina
وأولي الأمر منكم
Mm.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم Na'am.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Mm.
ذلك خير وأحسن تأويلا Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani atiiu Allah wa atiiu rasula ku ba Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ta na- yi na yi bari na bari duk biyayyar da ba wannan ba to Allah bai yarda da ita ba wallahi Allah in yace ma kai kawai kai in yace ka bari ka bari annabi yace ma kai kai yace ma ka bari ka bari wannan shine biyayya amma da zaka kon dubu kana cewa kai masoyin annabi ne ka cika duniya da ganga da kiɗa ka zagaye duk gari ba jerin gwano ba ka yi na cinna kuma na fata an fahimta ka yi na cinnaka da tururuwa duka ka ce kai masoyin annabi ne wallahi in dai addinin da annabi ya zo da shi ba shi kake bi ɗoɗar ba sunnar da manzon Allah ya zo da ita ba ita kake bi ɗoɗar ba wallahi anta kadhibun makaryaci ne kai ba manzon Allah kake so ba wallahi kawai wata siyasar ka ne ka ɗauko ta yadda za ka hole ta yadda za ka more ta yadda za ka rankwale ta yadda za ka kai ka komo ka yi abubuwa na wadaƙa da bajinta amma ba asalin addinin manzan Allah ka ɗauka ba da haka ati'u Allah wa ati'u Rasul yace wa ulul amri minkum sannan ku bi shugabanninku waɗanda Allah ya danka lamarinku a hannunsu matukar sun ja ku akan abin da yake na alheri to ku bi su yasa sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi yace musu innakum satarauna atharatan ko za ku ga wasu abubuwa na, na, na rashin mutunci da rashin albarka da rashin arziki da za a yi na fata an fahimci magana wa umuran tunkirunaha za ku ga wasu abubuwa da ba kwa so daga manyanku da shugabanninku da waɗanda suke jagorancin al'amuranku sai sahabbai suka ce fa ma za ta amuruna ya rasulullah to in haka ta faru me kake umartar mu da shi in muka ga abubuwan ki abubuwan kyama abubuwa suka rikice muka rasa ina za mu saka mu shugabanni suka danne mu ya za mu yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addu alhaqqa alladhi alaikum haƙƙin da yake kanku na biyayya da da'a na fata an fahimta to ku ku ba da shi shine kaga wa ulul amri minkum din da Allah ya faɗa a nan aya na fata an gane haƙƙin da Allah ya ɗora muku na biyayya da gare su da ɗa'a gare su da rashin fito na fito da su da zanga-zanga da kaza da kaza Allah ya ce to ku sauke wannan haƙƙin kar ku yi fito na fito da su was'alullah alladhi lakum abinda ku kuma yake kansu shugabannin na haƙƙin ku ku roki Allah Allah ka bamu ba shikenan ba ku yi ta addu'a kuna ya Allah ka ƙato mana haƙƙinmu Allah sun zalunce mu Allah sun toye mana haƙƙi Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka ɗora musu Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza was'alullaha allazi lakum annabi ya ce ku roƙi Allah abin da yake gurin su na haƙƙi su kuma su ba ku wannan haƙƙin amma kar a same ka kana musulmi a same ka kana faɗa da hayagaga da hayaniya da zanga-zanga da ɗiban kwaita da tsina na tsakaninka da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu ja- ya ɗora musu jagorancin ku a hannunsu ina fata an gane dan haka yace fa ba ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za ku ga irin waɗannan abubuwan dan haka wa ulul amri minkum sai Allah yace fa in tanaza'atum fi shay'in idan kun samu jayayya da musanya da tattaunawa akan wani al'amari na addini ko na rayuwa ko ma wannan iri ne farduhu ilallah to ku ɗauki abin ku kai shi cikin ƙur'ani ku nemo hukunci a cikinsa shi ne farduhu ilallah na fata an fahimta in ba ku samu hukuncinsa ba kuma war rasulu ku koma cikin hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zalika khairun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce in kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe sai malamai suka ce kenan mai iya mai da hukuncin abin da ya rikice zuwa ga Qur'ani ko sunna shine cikakken mai imani in kaga kana haka to kana da imani kaga baka haka to gaskiyar magana baka da cikakken imani ina fata an gane فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم na'am ثم لا يجدوا في أنفسهم harajan mimma ما قضيت ويسلموا تسليما الله أكبر الله يتي فلا وربك نارن سيدة أبنجدنك لا يؤمنون متى باستقين إيماني با حتى يحكموك فيما شجر بينهم هل سيسن سكاك كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيني القالي أكن أبندك فاروا تكانونس أورانك يا متو tafi gidan manzan Allah ka je ya ake gyarawa ina fata an fahimta rikici ne tsakaninka da babanka tambayi hadisan manzan Allah ya zaya a sulhunta a gyara rikici ne da makocinka zama da makota zama da yan haya zama da abokan kasuwa ga shagonka ga nawa ne ya za ka yi ka gane ya za ka zauna da kowa ya za ka mu'amalanci kowa ya za ka yi ibada ya za ka yi addini duka ka koma silsilatu a hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jerin gir hadisan manzan Allah za ka samu amsoshin waɗannan gabaki ɗaya a ciki na fata an fahimci magana da aka yi ce fala wa rabbika la yu'minuna mutane ba su taɓa yin imani ba in ji Allah hatta yu buka fi ma shajara bainahum har sai sun saka ka kai ne alƙali cikin abin da yake faruwa tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zamanto ba sa jin wani ƙaiƙayi a zuciyarsu dangane da abin da dukka hukunta na fata an gane annabi ya ce idan ka saki matarka kar ta bar gidanka sai ta gama menene idda to ya zama baka jin haushin Allah ko haushin manzan Allah akan wannan hukunci ka ci gaba da bata abinci da bata abin sha da sutura ina fata an gane da yi mata duk wata hidima har zuwa lokacin da ko dai ku sasanta ko kuma ta bar gidan dan dama Allah ya yi haka ne da manufar wala Allah kafin ta cika iddarta kai ka sauka daga fushin da kai wanda ta bata maka ita kuma ta gane ta ma kuskure ta ta ba da haƙuri ina fata an fahimta tana haɗawa kuma da kwalliya da wanka da kayan ƙamshi daga ƙarshe sai ka ji tofa za ka yi wata mummunar asara la'allallaha yi hudithu ba da zalika amra Allah ya ce mai yiwuwa ya farar da wani abu tsakaninku kafin a ce iddar ta ƙare na fata an fahimci magana to don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta yi hakki muka fi ma shajara baina summa la yajidu fi anfusihim harajan ya zama baka jin ƙaiƙayi a zuciyarka dangane da annabi abin da ya shar'anta a yi abin da musulunci ya shar'anta a yi ba ka jin wani takaici a ranka wai sallimu taslima Allah ya ce wallahi fa ba za su yi imani ba sun sallama maka hakikanin sallama he sun miƙa wuya zuwa gare ka hakikanin miƙa wuya to wannan shine dan haka kaga wannan di yana nuna mana irin yadda ya kamata mu ɗauki addinin annabi Muhammadu shi yasa wani daga cikin sahabbai yace ittabi'u wala tabtadi'u ku yi biyayya cikin abin da aka ce muku kar ku kirkiro ya ce faƙaɗu ku fitin domin an riga an isar muku ko ba haka ba ne duk abin da ka sani na addini Allah ya gama shi duk abin da ka sani na musulunci manzan Allah ya gama shi da haka ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kar ku kirkiro wani abu sabo faƙaɗu ku fitin an gama muku addinin Allah ba abin da ya saura wanda ya ka kawo sannan addini zai cika a'a Allah ya gama manzan Allah ya gama kawai abin da ya rage ka je ka binciko mai Allah ya ce akan wannan abun a gaya ma ka yi aiki da shi ka samu tsira duniya da lahira na fata an gane don haka
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين na'am وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim wallahi suna daga cikin mutanen da Allah ya yi wa ni'ima duk wanda yake bin manzon Allah cikin duk abin da ya saka shi ina ka fito sunna ina za ka sunna komai naka sunna komai naka yadda annabi ya ce sukan ce wai to wai mu he mu ce dole sai mun yi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a'a mu ba mu ce dole komai exactly yadda annabi yake yi haka za mu yi ba amma dai an ce fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil falahi falahu لقد كان هذا لكم الله أرحم.
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر mm.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا laqad kana lakum fi rasulillahi Allah ya ce ya kasance tattare da ku ya ku al'ummar musulmi cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin kaiwarsa da komowarsa cikin hada-hadarsa cikin zamansa da iyalansa cikin zamansa da makota cikin zamansa da sahabbai cikin sallarsa cikin azuminsa cikin aikin hajjinsa cikin mu'amalarsa ta kasuwa mu'amalarsa ta saye da sayarwa kana lakum ya kasance a gare ku fi rasulillahi cikin gaba ɗaya rayuwar manzan Allah uswatun hasanatun liman kana yarjullah koyi mai kyau amma ga wanda yake so ya gama da Allah lafiya wal yawmil akhir yake so ya je lahira lafiya wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah da menene da yawa ina fata an fahimci magana dan haka an girga yasa wani mawaƙi yake cewa da o kulla qaulin inda qauli muhammadi yace fa ma aminin fi dinihi kama ghamiri yace ku watsar da maganar kowa in manzon Allah yayi magana sallallahu alaihi wasallama fa ma aminun fi dinihi ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa wanda yake da garanti a addininsa ka mugame kamar wanda yake rikici da kasada na fata an fahimci magana da rudani a cikin addininsa ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa su guri ɗaya wanda yake da garanti daga annabi ya samu zai yi daidai da wanda ba da garantin daga manzan Allah ya samu nashi ba zai taɓa zuwa ba su taɓa zuwa zama ɗaya ba yasa ya ce da'u kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadin fama aminun fi dinihi kan mugabiri wani kuma yake cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru yace ni'mal matiyyati lil fata atharu yace la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu yace fala rubbama jahila al fata athara al huda wa shamsu bazigatul laha anwaru yace dinun nabi muhammadin shi kaga addinin annabi muhammadu kuwa akhbar shine hadisai da ayoyi shine al akhbar ana labarbarun manzon Allah yanayin ibadarsa yanayin zamansa yanayin tahinsa yanayin kwanciyarsa yanayin tafiyarsa yanayin zamansa da makota yanayin zamansa da al'ummarsa dinin nabi muhammadin akhbaru ya ce ni'mal matiyyati lil fata atharu ma dalla da wannan raƙuma mai daɗin hawa raƙuma sunnar annabi muhammadu kana hawanta za ka kai za ta kai ka tudin na tsira ina fata an gane ma dalla da wannan raƙuma mai daɗin hawa ni'mal matiyyati lil fata atharu yace la targhabanna anil hadisi wa ahalihi karka kyamaci hadisi karka kyamaci yan naga hadisi in dai mutum zai yi addini ya ce annabi ya ce kaza ya ce to wannan mutumin bai kamata ya zama abin kyama a gurinka ba haka ne ko ba haka ba in dai duk motsinsa zai ce ma manzan Allah ya ce kaza kar mu yi kaza ko mu yi kaza in kai musulmin arziki ne to bai kamata wannan mutumin mai wannan siffar ya zama abin kyama a gurinka ba jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne bai kamata wannan mutum ya zama kyama abun kyama a gurin ka ba ya ce far ra'ayu lailun ya ce kaga shi fa hadi abin ra'ayi kamar duhun dare ne in kana tafiya kullum a cikin ra'ayi ba aya ba hadisi to na rantsi da Allah kamar wanda yake yawo a cikin duhun dare da Allah mai yawo cikin duhun dare ba toci ya san ina zai je zai fada rami ko ba zai fadawa zai iya bugar katanga ya fasa kansa ko ba zai iya buga ba zai iya fadawa lambatu ko ba zai fada ba zai iya karo da trailer ko ba zai iya karo da trailer zai iya karo da ina fata an fahimci magana far ra'ayu lailu shi ra'ayi duhun dare sunansa tafiya cikin sa bala'i ne wal hadithu naharu shi ko tafiya akan hadisi annabi ya ce Allah ya ce to kamar haske ne kana ganin gabanka kana nan inda ganin inda kake sa kafa kana ganin yadda kake motsawa kana ganin yadda kake komai haka dai ko ba haka ba saboda kana aiki da hujja kana aiki da dalili sai ce fala rubba ma jahilal fata athar huda sau da yawa za a ga saurayi ko matashi ya bace wa hanya sai ce wa shamsu bazigatul laha anwa ma'ana ya shiga harkar bid'a da harkar abun nan abubuwa na shirmi yace to fa shamsu bazigatul laha anwa ita rana ma'ana hadisan manzon Allah ke wato habaici ne akai a cikin wannan baitin sai an fasara ma sannan ka gane in ba fassara aka yi ba za ka taɓa gane ina ina baitukan suka tunkara ba ina fata an gane wa shamsu bazigatul laha anwaru to rana ta zama ga ta nan a fili ga haske ta haska ma sai ka san inda za ka yi ma'ana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan ina fata an fahimci magana yawwa wani ko sai waye kullul ulumi suwal qur'ani mashghalatun yace illa al haditha wa illa al fiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا يتي وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين yace kullul ulumi dukkanin ilimi da ka gani a duniya suwal qur'ani in dai ba a qur'ani za a dauko shi ba mashgalatin to hayaniyar banza sunan shi wallahi barin gaya muku hatta abubuwan da turawa suke tinkaho da hi billahi allazi la ilaha illa huwa daga qur'ani da hadisin manzon Allah suka samu shi kaso 85 zuwa 90 cikin 100 na ilmomin da yau ake amfani da su idan ka je kana bincike zaka samu asalinsu sun zo ne daga qur'ani ko daga sunnar manzon Allah yanzu idan ka ɗauki harkar likitanci al'imam ibn al-qayyim ya rubuta littafi ya sa masa a ɗibbin nabawi idan ka je za ka je yadda ake maganin zazzabi kuma a lokacin da ya rubuta littafin ba a san ma wata tsiya harkar likitanci ba a duniya ma'ana ma'ana harkar karatun boko na likitanci ina fata kun gane amma sun rubuta yadda za a yi jinyar zazzabi yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza kai jama'a yanzu za ku je ku ga asibiti idan zazzabi yawa yaro zafi da yawa sai ga likitoci sai su ce a jika tsumma da ruwa mai ne mai sanyi a dinga danna mishi a gadon bayan da ina ne za a ga zazzabin ya sauka an yi allurar take an yi waye yaki an ɗaura dirbin yaki sai a dinga wannan a dinga wannan to ko kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun zamanin sa idan zazzabi ko ciwon kai yayi wa manzon Allah zafi akan yi masa shi yasa ake masa wannan asali daga manzan Allah aka samu na fata an fahimci magana hatta kai matakin da lokacin jinyar rasuwarsa yana cewa matansa ba'uli ma'an fil mikhbar ku zuba mun ruwa a cikin salka idan ciwon kai yayi zafi annabi ya tahi zai tafi masallaci ya yanki jiki ya faɗi sai ce ku zuba mun ruwa sai su zuba masa ruwa in ya ji sanyi zazzabin ya dan sauka ya ji kaman dama dama sai ya yunkuri zai tashi sai ƙara komawa kaga wannan likitancin daga manzan Allah aka samu hidima ina fata an fahimta so haka zaka je ka samu malamai sun rubuta littattafai wanda suke da alaka da harkar likitanci idan ka zo bangaren abin da ya shafi wannan jirgin sama da kake gani ɗaya ne daga cikin malaman musulunci ya fara gwada gwada jirgin sama limamin kodoba ko ko kurtuba ina fata an fahimci magana shi ya fara gwadawa kuma aka zo aka ga abin yayi yau turawa suka dauka suke tinkaho da shi a matsayin ilimin su amma ƙarya suke ba nasu bane idan ka dawo harkar geography sanin sararin samaniya da yanayinta duka wannan ilimi ne a cikin musulunci ga sunan yadda Allah ya bayanin farin wata da yadda Allah ya bayanin rana da yadda Allah ya bayanin yadda ita kanta sararin samaniya to duk wannan daga nan aka samu su suka narka suka narka suka mai da shi abin nan in ka dawo harkar lissafi akwai wani darasi a lissafi ana ce masa aljebra ko sunan wani malami ne daga cikin malaman musulunci jabir ibn hayyan da da a lissafin boko babu mai zero da daga 1 2 3 zuwa 9 ne babu zero da wani malami ne daga cikin malaman musulunci ya kirkiro menene ne ya kirkiro zero yan bantan uba da ba su san wannan abun ba sai da malaman musulunci amma yau su ne suka zo suna mana tinkaho da shi Allah malam abin abin takeici da haushi malam duk ilimin gaba ɗaya namu ne malam suka kwace suka dawo suna tinkaho da shi alhalin namu ne eh yau ga hiziran sun mai da hima abin satar kuɗin mu Allah ya sauwaƙe da haka yace eh al'imam al-khawarizmi algorithm yes duk gashi nan kaje ka idan kaje ka buga www.islamicscientist.com kana buga wannan in aka jero ma sunayen manyan malamai wanda duk su suka kirkiro waɗannan ilmomin malamanmu na musulunci na rantsi da Allah abin sai ya baka takaici da kuka cewa a duk wannan abin da duniya yau take tankaho da shi gaba ɗayansa daga musulunci suke yanzu nan in kana da waya ka buga ka gani su ibn sina eh alkindi ko ga sunan duka manyan malamai duk su ne yasa wannan mawaki yake cewa kullul ulumi suwal qur'ani mashgalatu duk ilimin da ba a qur'ani aka samu shi ba hayaniyar banza ne da bankaura kuma haka ne domin komai daga gurinsa aka samu yace illal hadisa wa illal fiqh fi ad sai hadisi sai fiqh a cikin addini yace al ilmu ma kana fihi qala haddathana ilimi shine fa abinda annabi yace haddathana akhbarana anba'ana har zuwa karshe ina fata an gane wa ma siwa zaka fa waswasatu shayatin ya ce duk abin da ya saba wa ilimin ƙur'ani ko sunna to wannan wasu wasun shaidan ne to yasa kai karka je ka suna tinkaho da boko ka je kaka biye musu ka zama lalataccen dan boko a'a yanzu boko ne da qiyamul layli ina fata an gane boko ne da karatun alqur'ani boko ne da hadda boko ne da sanin fiqhu boko ne da sanin musulunci ka lura ka ga yanzu hatta malaman mu waɗanda suke yan boko wanda suka hada da addini sai kaga sun fi ba da gudunmawa wa addini da musulunci sama da sauran haka ne ko ba haka ba saboda su sun haɗa duniya da lahira ga baki ɗaya to don haka karka zama ɗan boko su je su hallaka ka da abin da dama naka ne kuma su sa ka bar Allah bayan arzikin dama daga gurinka suka ɗauko shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku saboda haka annabi muhammadu ya zo mana da dukkanin alkhairin duniya da lahira sai dai idan mutum bai sani ba to shikenan sai je ya ta hayaniya da bankaura Allah madaukakin sarki ya yi mana shi ne yake cewa ma atakumur rasulu fakhuduhu abinda annabi ya zo muku da hiku riki to kun san yawanci malamai ba su da'awa masu karantarwa za ka ga yawanci wasu hauhinsu suke ji musamman wanda suke cewa abu sunna to sai sai aka samu irin wannan a cikin sahihu muslim da abin nan bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya tsaya yana karantar da wani hadisi yana cewa la'ana la'ana allahul washimati wal mustawshimati Allah ya tsine wa masu menene wato abin nan gyaran gira da wushirya irin yadda za a kankara mutum wushirya ina fata an fahimta ko kuma a yi masa zane a fuska irin kwala biyu ko kwala menene uku uku da shauransu irin wannan abun an gane maganar da ke ko wannan simati wal mustawsimati ko wal mutafallijati lil husni da masu tsaga haƙora ko wushirya dan kawai su yi kyau ina fata an fahimta Allah ya ce ya la'anci waɗannan bayi Abdullahi dan Mas'ud yana karanta hadisin wa mutane ya ce almughayyirati khalqallahi waɗanda suke canza halittar Allah qala fa balaga imra'atun min bani asadin fil baiti yuqalu laha ummu yaqub wannan labarin sai ya zo wa wata mata ana ce mata uwar yaqub sai labari ya zo mata ai abdullahi dan mas'ud ya je yana ta karanto hadisi yana cewa Allah ya tsine wa masu kaza Allah ya tsine wa masu kaza ina fata an gane yana cewa annabi ya faɗa an gane faja'at ilaihi wannan mata hita taho gurinsa an gane faƙalat balagani annaka ƙulta kaza wa kaza ko ƙulta wa ƙulta wa ƙulta ko ok annaka ƙulta kaita wa kaita ma'ana ka faɗi kaza ka faɗi kaza tana kamar tana aibanta abin da yake fara tana cewa mun ji kana ta hayaniya kana cewa ai Allah ya ce kaza ya tsine wa kaza yayi kaza yayi kaza qala malila an anu malla ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji manya abdullahi dan mas'ud yace to ni ko me ya dame ni da bazan tsine wanda manzon Allah ya tsine mishi albarka ba yace kina so mu saka ya ne mu ce ba haka bane mu yi wa abun kwalliya yadda annabi yace Allah ya tsine wa mai kankara wushirya Allah ya tsine wa mai izani Allah ya tsine wa mai wane ne mai gyara gira da waye da haka za mu faɗa mu ce Allah ya tsine mata kaza an gane me yasa bazan tsine masa ba wa fi kitabillahi ta'ala kuma Allah ya faɗa hakan a cikin alkur'ani qalat inni la aqra'u ma baina lawhayhi fama wajadtuhu tace to ka ce a cikin alkur'ani ma akwai ni kuma na zo na karanta qur'ani tun daga bangonsa har karshe ban gani ba na fata kun fahimci magana na fata an fahimta faqala in kunti qara'atihi faqad wajadtihi ko in har kin karanta din to lalle ku kin samu amma qara'ati amma baki karanta bane a cikin alkur'ani da Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ja mata wannan ayar da yanzu muke tafsirin ta ina fata an fahimta abinda annabi ya zo muku ku yi aiki da shi abinda ya hana ku ku hannu tunda ya hana wannan abubuwan yace ya tsine mai yi ai kaga dole abi kuma wannan ayar ai wannan magana take fassarawa ina fata an gane qalat bala ita ce lalle haka ne to na yadda to bari ka je ta inda ta bullo masa ta inda zaka gane marasa gaskiya kullum ƙoƙarinsu su ci gyaran mai gaya musu kullum mutane so suke kai akara maka Allahu da kake ta cewa kaza ba kyau to bari su leƙa su leƙa su gano kai kuma ina ka samu matsala ina fata an gane magana yasa dole ne kai malami kai ƙoƙarin kiyaye kanka da mutuncinka daga dukkanin abin da zai iya bata ma mutunci ko kuma zai jawo maka matsala sannan ka haɗa da addu'a domin in ba haka ba akwai wasu suna nan kai din da kake gaya musu gaskiya ba fatan su ka gama lafiya ba a'a kokarin su shine kai ta ina ka zame sai su fito su aibanta ka da wannan cewa kai ne mai faɗin kaza to kai ma ga abu kaza ya same ka qalat bala hayta tina yadda qala sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anhu to ai annabi ya hana qala sai tace inni la azunnu ahalaka yaf'alunahu to in dai kai kana wa'azi to ai ni ina tsammanin iyalan gidanka ma suna yi matarka ma tana ya- tsaga wushiriya tana zane tana kaza tana kaza kun gane maganar da kyau ko in kai ka zo yanzu kana wa mutane wa'azi to a gidanka ma ana aikatawa to kaga malam dole hankalinsa ya tashi a to kana wa'azi akan abu a zo a ce ma a gidanka ma ana ai kaga akwai damuwa ko ko ba haka bane tace gidanka ma ana yi kala sai yace idhabi fanzuri yace a ki dai je ki duba ki bincika ba ma ni zan duba ba a watar waya an ce cewa yayi tsaya ina zuwa sai ya tashi sai ya shiga cikin gida ya tambaye su a cikin ku akwai alwashimatu wal mustawshimati wal wasimatu wal mustawsimati wal mutafallijati lil husni akwai masu wannan aikin a cikin ku aka bincika kaf cikin matan Abdullahi dan Mas'udu babu mai wannan aikin ta faɗa haka ne dan ta aibanta shi shine abin da muke faɗa cewa wasu ƙoƙarin su kai mai wa'azi ya za a yi ka samu tasgaro in ma suka rasa sai su yarfa maka na ƙarya da sharri na fata kun fahimci magana shi ne je duba sai bai samu ba yazo ya ce wallahi sun matallahi da na je kamar yadda kika faɗa an sami mai wannan aikin a cikin gidana to daga yau ta bar gidana kenan wallahi ya ce to amma na je na duba ƙarya kike yi, babu mai irin wannan aikin a gidana a wannan ruwayar kuma sai yazo cewa izhabi fanzuri ki je ki duba ki gani fa zahabat sai wannan mata ta tafi falam tara min menene hajati ha shay'an bata samu biyan bukatar ta na cewa matan Abdullahi dan dan Mas'ud suna aikata wannan ba faja'at fa qalat sai ta zo gurin Abdullahi dan Mas'ud sai ta ce ma ra'aitu shay'an ni ban ga komai ba qala law kana kaza lam yujami'ina lam tujami'ina inda a ce akwai wannan to da bata zauna tare da mu ba wallahi tallahi da na kore ta a gidana kun gane magana da ke ku saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah wajen kula annabi ya ja kunnan mu Allah ya ja kunnan mu cewa abinda ya ainihin wato saka mu mu yi abinda ya hana mu kuma mu hannu ya tabbata dai har ilo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abi Huraira Allah ya hada mu da Abu Huraira a Jannatul Firdausi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu idan na umarce ku da abu to ku yi shi gwargwadon iyawarku ina fata an fahimta wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu abinda na hana ku kuma ku yi kokari ku nisance shi Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne idan kuka saba masa zai kama ku akan abin da kuka aikata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuban harfi ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana a hadha huwa ma indana billahi tawfiqi a zamu dakata ana amma zamu karanto abin da muka samu na gudunmawa wanda gaskiya yau mun samu gudunmawa mai yawa kusan akalla mutum kusan 69 suka ba da gudunmawarsu mutum kusan 69 so na farko wanda ya kawo gudunmawa shine wani bawan allah ya sa 500 sai wani bawan allah ya sa naira abin nan wani bawan allah shi ma ya sa naira 5,000 sai eh, 50,000 kai ko 50,000 wani bawan allah ya sa 50,000 jama'a wani bawan allah nan ba wani bane malam mahmud arabi ne baya so mu faɗa tun jiya ya sa kuɗin kuma na ji labarin ya sa kuɗin baya so a faɗa amma mu mun faɗa muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi to sannan sai wani ya sa sadaka naira ɗari biyu shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Isa Abubakar a Babajo ya sa naira dubu biyu Muhammad Abbas ya sa naira dubu ɗaya sannan sai Adamu A Adamu ko Adam A Adam ya sa dubu ɗaya sai madu abu ali shi ma ya sa ɗari uku sai bello ibrahim ya sa naira dubu biyu sai isa adamu ya sa naira dubu ɗaya sai hadiza sani kalima ta sa naira dubu biyar sai mustapha mustapha abdullahi ya sa naira ɗari uku sai shukura to shukura widin welding kai ko shukura welding ina jin gurin walda ne mai suna shukura ko to ya sa naira dubu ɗaya sai muhammad abana ya sa naira ɗari biyu sai abdulsalam muhammad ya sa naira ɗari da hamsin sai musa abubakar ya sa naira ɗari biyu sai wani ya yi transfer naira dubu ɗaya sai ismail ibrahim ya sa ismail ibrahim muhammad ya sa naira ɗari biyu sai bello muhammad ya sa naira ɗari biyar sai nasir umar ya sa naira ɗari biyar sai habiba haruna ta sa naira dubu biyu habiba haruna isa kenan sai sayo jauro alhaji ya sa naira dubu biyu sai baba liman ya sa naira dubu ɗaya sai bukar haruna ya sa naira ɗari sai menene abin nan hamza usain ya sa naira dubu ɗaya sai ibrahim muhammad bello ya sa naira ɗari uku sai yahaya yusuf ya sa naira ɗari biyar sai balkisu adam ta sa naira ɗari biyar wani ya sa fi sabilillahi naira ɗari biyu ba suna sai haruna abdurrafi ya sa dubu ɗaya sai madu adamu malam ya sa naira ɗari sai salisu umar ya sa naira ɗari biyar muhammad sani magaji ya sa naira ɗari biyar musa umar ya sa naira ɗari biyar umar abdullahi ya sa naira ɗari biyar fatima abdullahi ta sa naira dubu biyu bashir muhammad ya sa naira dubu ɗaya ibrahim muhammad ya sa naira ɗari biyar nawar to pop ko kon kon kon ne ko mene naira ɗari biyar sai isa musa ya sa naira ɗari biyar sai wani ya yi tarasufan naira dubu ɗaya sai hafsat umar ibrahim ta sa naira ɗari biyu sai haggai mustapha ko ko mustapha haggai ko naira dubu ɗaya sai abdulkadir sa'idu ya sa naira ɗari biyu sai ibrahim muhammad ya sa ɗari biyu ibrahim abdullahi ya sa naira ɗari biyar sai wani ya yi transfer naira ɗari biyu umar muhammad ya sa naira ɗari hudu da hamsin sai muhammad sa'id al'amin ya sa naira dubu ɗaya sai hassana abdulkadir musa ta sa naira ɗari biyar abu amira ya sa naira ɗari biyar sai hajjiya abubakar ta sa naira ɗari uku aliyu shehu ya adam ya sa naira dubu ɗaya isa mijin yawa ya sa naira ɗari da hamsin sai omo omuku muhammad ari ya sa naira dubu ɗaya sai to assist assist menene assist kuma naira ɗari biyar shi ma ya sa jibrin muhammad jibrin ya sa naira ɗari biyu muhammad gambo ya sa naira ɗari biyar sai aisha to garba usman ta sa naira dubu ɗaya bello kamaluddin ya sa naira ɗari biyu ɗalla da mustapha ya sa naira ɗari biyar muhammad najibu ya sa naira ɗari biyu sai ali adamu ya sa naira dubu ɗaya wani ya transfer dubu ɗaya maryam awwal jeka da fari ta sa naira ɗari biyar sai halilu ibrahim ya sa naira dubu ɗaya umar sha'aibu ya sa naira 250 sai musa abubakar ya sa 200 sai hamza jibrin ya sa 1000 total abin da muka samu a yau naira 100 da naira 500 shine abin da muka samu a yau na fata an fahimta a total ɗin kuɗinmu gaba ɗaya kuma grand total kenan a naira 900 da 184 daidai 984 shine kudin mun kusa miliyan fa in Allah ya ina ga zuwa gobe za mu rufe miliyan din nan to sai account din kamar yadda muka sha faɗa dai Abubakar yayi Arabic Foundation sunan bankin sunan account din sai Unity Bank shine bankin account number 0052120730 0052120730 Allah ya ba mu ikon taimakawa ya Allah waɗanda suka ba da wannan gudunmawa Uh, so muna muna addu'a waɗanda suka ba da gudunmawarsu nan Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljanna bukatunsu da wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba muna addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya yi musu damuwoyi da matsalolin da suke ciki kafin mu rufe da addu'a akwai kamfanin kashful ali islamic medicine center wanda suke ainihin wato ummi plaza a nan muna gadon malale a cikin ummi plaza shago mai lamba 116 ko mai lamba 11 kai b 11b wannan kamfani cibiyar kashful alil tana sanar da al'ummar wannan gari kuma na wannan masallaci cewa za ta raba maganin olsa ma'ana menene gyambon ciki musamman waɗanda yake hana su azumi ko suke shan menene wahala kyauta ga al'ummar ga al'ummar musulmi ina fata an gane daga farkon ramadan har zuwa ƙarshen ramadan za a same su a menene reshen su ko da yake nan ummi plaza a nan ainihin wato gadon malale a nambar shago na sha ɗaya b allah ya saka wannan kamfani da alkhairi kuma ina ganin tallace-tallacensu da kuma bayanansu sannan akwai wanda na sani sun je su sun karɓi magunguna a gurinsu kuma sun samu waraka suna da kokari kwarai da gaske wajen wannan da haka idan kwarsa tana damun ka ba kuɗi za ka biya ba ka je ka a baka magani kyauta fi sabilillah muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su Allah ya ba su ladan da yake ba wanda suka taimaka wa al'ummar musulmi ya Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin ayyukan mu na alkhairi da dukkanin ibadu da muke yi Allah ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana damuwoyi da matsaloli Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi